alihi wa sahbihi ajma'in lakum jannatul firdausi ya qaumi uzlifat wa zuyyinatil huril hisan wa uqifat tunadikum lamma bikum qad tasharrafat lakum asbahat jannatu adnin tazakhrafat wa dhillun biha wa dhillun biha izzurtumuhu dhalilu وما حيلتي في البعد والجهر والجفا أراني بدائي قد منعت من الشفا لا أمري أصل البعد أني ما خفا لقيد ذنوبي كنت عنكم مخلفا فعندي ذنوب قيدهن ثقيل ألا يا رسول ألا يا رسول الله من يسعد الشجي ومن لعلاه غيرك الصب يلتجي دعوني أناديه إذا ضاق منهجي لجاه حبيب الله في الحشر أرتجي فظني وحق الله فيه جميل نبي حباه الله فردا تميزا وبالزهد للجنات عزة جهزا نعم وبالزهد للجنات إزا تجهذا ولما رأيت المدح فيه تعززا لهجت بمديه فيه لابد من جزا دخيل أنا ما خاب منه دخيل أحبتنا إن امتدحت محمدا ببعض الذي فيه من الفضل والندى فقلت وما قولي لعليائه سدى محياك, لا محياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه شمس والصحاب نجوم فكفاك فكفاك في مهل الرمال غمائم وأخمص نعليك الكرام كرائم ونثبت عند العرش والجسم نائم وقلبك عند العرش والجسم نائم مدحتك مدحتك مدحتك لا أني بمدحك قائم ومن ذا ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم لك الله أهدى جبرائيل معلما فلم تشتكي في الدهر يوما تألما نعم فلم تشتكي في الدهر يوما تألما صبرت على الدنيا فرحت مسلما مقامك في أعلى مقام مكلما دليل بأن الشأن منك عظيم دليل بأن الشأن منك عظيم نعم دليل بأن الشأن منك عظيم أتيت وأهل الشرك يأتوا يأتو المحرمة وحبل الهدى من بينهم قد تصرما فرحت ولم تس فرهت ولم تسته تستهن المتورعه فروت ولم تستس من المتورعة مناجى ببطن الأرش قمت, قمت مكرما يناديك من منه الدنو تروم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar alhamis shida ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da sha bakwai ga watan februari shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin آه تخميس القصائد الوترية wadda aka fi sani da wutiriya littafin bijinin malami ibn rushaid rahimahullahu ta'ala da ya yi akan yabon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ina jin shine addarsul arba'un darasi na arba'in kenan a shafi na saba'in da tara tubala ya ce hawaii da yana ci gaba da bayani dangane da haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce jannatul firdausi aljanna wadda ake kira jannatul firdausi lakum ta tabbata gare ku ya ƙaumi ya ku mutane na akwai ya'un ta damirul mutakallim sai aka shafe ta asalinsa ya ƙaumi da sai aka shafe ya'un ɗin kawai aka ce ya ƙaumi wannan loga ce alƙur'ani ya zo da ita to ya ku jama'ata uzlifat lakum an kusanto wannan aljanna ce don ku gare ku sauraka wancan lakum duka yana ta'alluki da jannatul firdausi yana kuma ta'alluki da fi'ilin uzlifat mana jannatul firdausi uzlifat lakum aljanna maɗaukakiya an kusanto ta don ku hmm? wa uzlifatil jannatu lil muttaqi to wannan shine zaman su cikin masu takawa saboda suna son manzo sallallahu alaihi wasallam su ne masa biyayya da da'a kuma suna kai masa ziyara to shi yasa aka kusanto musu da wannan aljannat sannan ya ce walhurul hisanu kyawawan mata masu kyan ido a zuyyanat an ƙawata su gare ku ko wa uƙifat an tsayar da su an halice su kawai an tsayar da su cikin gidan aljanna ana jiran ku zo ku shiga aljanna a haɗa ku da su to shine wa uƙifat an tsayar da alhurul hisan mata masu kyan ido wa zayyanat kuma an kawata su don ku a to za ka yi takaddara lakum lakum din nan ai wa zayyanatil hurul hisanu lakum wa uqifat lakum an kawata muku mata masu kyan ido su ne 'yan mata aljanna hurul ain kenan wa uqifat kuma an tsayar da su ba sa zuwa ko'ina kuma ba a haɗa su da kowa saboda matan da Allah ya shirya maka aljanna ba su taɓa sanin wani ko ganin ɗa namiji ba su taɓa yi ba kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe a gaya kan da ya ma'annan bayan yan matan duniya na ba kamin ka aure ta ɗauko ta a kawo ta gidanka ta ga mutum sama ga miliyan gawa gani to in ganin ne ba ta yi fasikanci ba an samu sa'a eh to su yan mata aljanna ba haka suke ba lam yatmisuhunna qablahum insun wala jan wannan shine haka shaidar da Allah ya ba su kenan ba su da alaka da wani ɗa namiji to sai ce su ’yan matan nan tunadi mu suna kiran ku, ko? Sai ce lamma bi mu a lokacin da ku ƙari ta sharrafat ’yan matan suka fito suna tarban don duk wanda zai shiga aljanna to ko da zai zo zai samu ’yan matan bakin garka suna jira ne. Yawwa, shi kenan. Yawwa. to kasan dan adam musamman namiji yana son wannan a ce in ya zo ga wuri a zo ko da zai zo ana tarbansa ba shi ne ko shugaban kasa zai zo ga wuri sai ga janci a je a tarbe shi ai son abin suke yi suna jin daɗin abin shi ne tasharrafa sun fito sun bayyana suna jiran shigowanku to sai ce a lakum asbahat jannatu adinin aljanna ta dindindin sai ce lakum asbahat gare ku ne ta zamo ta zakharafat tana yin ado wadaka aljannan ma ado take yi don kai komai naka lafiya lau tsatsatsaf kai an tsabtace ka a na'urar da ke tara majina an cire ta wadda ke tara kashi an cire wadda ke tara fitsari an cire duk wani abu dai wanda ke da alaka da datti to sai an zara wannan abin sannan a jefa ka gidan aljanna to shi yasa su kansu matan haka suke ita karan kanta aljanna din an yi mata ado kuma ba ta ba dauda aljanna ba wanka sai dai kawai in kaga dama amma ba wai dan datte ba eh eh ba zafi ba sanyi la la, la ya rauna fiha shamsan wala zamharira to wannan shine ba a ganin zafi rana ma ba a gani ba sai an ga rana bale a yi tunanin zafi to haka ba a jin sanyi mai tsanani shine zamharira to sai ce wa zillun haka akwai wata inuwa zalilun mai ba da inuwa biha aifiha a cikin wannan aljanna din iz lokacin da zurtumuhu kun ka ziyarci wannan inuwa din doguwar inuwa ce wadda ba ta yankewa da'ima akwai ta to akwai ta in kana buƙatar tun da dama akwai itace da kana buƙatar ka fito ka sha inuwa to sai ka zo inuwar kuma ba ta da sanyin da za ta cuta maka kawai dai don buƙata ne ba wai don ra'ayi ne kawai eh ba wai don matsala wani wurin ba daɗi wani wurin akwai daɗi ba a ko ina aljanna lafiya launi sai cewa ma hilati wace dubara gare ni fil bu'udi a lokacin da na zamo nesa daga manzon Allah wal hajri da lokacin da na ƙaurace ma manzon Allah wal jafa da lokacin da kuma na yi wauta dangane da manzon Allah lafazin aljafa yana ɗaukar wauta lafazin aljafa yana ɗaukar kuma shi ma nisanta al-bu'ud anis sawab lokacin da aka nisanta akan daidai ko abu mai kyau to akan kira wannan jafa sai ce a rani ni ina ganin kaina bai da'i ina tare da rashin lafiya na zunubi wanda wannan rashin lafiyan da ya rataya gare ni ƙadimmo ne atmina shifa sai aka hana min samun waraka eh tun da ban tuba ba ga zunubai to kaga akwai dama zunubi ciwo ne inda za ka gano haka lokacin da bawa yake zunubi yake zunubi to sai ka ga wannan zunubin wannan sabon Allah ya masa datti a cikin zuciya sai zuciya ta kamu da rashin lafiya sai ta daina ta'alluki da Allah tana ta'alluki da wani Allah sai haga ya rasa tawakkali ya rasa yaƙini ya rasa abubuwa da yawa su alkhashiya da sauransu to shine yace ni ina ganin kai wancan nisan da na yi daga manzon Allah ba banza ba ne me ya jayo shi zunubi na kuma an hana min samun waraka abu ban tuba ba to wannan yana tawadu ne la'amri ina rantsuwa da mamallakin raina shine Allah aslul bu'di anni tushen nisanta daga manzon Allah ma'aiki mahafa ai bai boye ba a fili yake eh saboda ta yaya za a ce har yanzu ban haɗu da annabi ba har yanzu ban haɗu da wurin da annabi yake kwance ba to ka gani santa a kaina a fili yake bai ɓoyu ba kuma abin da ya haifar da wannan liƙaidi zunubi saboda zunubai na sun min da baibai ban iya tafiya idan an buga mamari kwaya ma da baibai ya ina magana tafiya eh yawwa to hako yaushe zunubi yana nisanta mai shi ga Allah mai yana nisanta shi ga manzon Allah shi yasa zai yi wahala haga mutum na yawan saban Allah kuma yana koyi da da annabi ba zai yi ba saboda halayen annabi daban sabon Allah daban idan ka siffantu da ɗabi'u na manzo Allah to za su zama maka garkuwa ta yadda ba za ka iya saba ma Allah ba ba za ka iya ba to sai ce kuntu na kasance an kum daga barin ku kai annabi wannan da saboda girmamawa saboda na kasance daga barin ku muhallafa wanda an ka bari baya eh abokaina sun tafi sun bar ni saboda waɗancan da baibayu na zunubi na da sun karike ni ban iya tafiya su kuma a sake suke babu wata da baibiya da attare da su fa'in ne zunubun guna a wurina akwai zunubai masu yawa sai ya ce wato ƙaiduhunna da baibiyarsu saƙilon ya ce wallahi mai nauyi ce ai ku jaye muna karatu da Allah to shine qaiduhunna da baibayinsu saqilun yace ko saqilu mai nauyi ne wanda ba zai bani dama in yi tafiya ba ko da son yi tafiya ba na iyawa sai ce ala littanbihi ku saurara ya ku masu saurare na ya rasulallah ya ma'aikin Allah man yus'idul man yus'idu shaji wa zai tallafa ma mai bakin ciki wanda yake cikin damuwa da bakin ciki shi ake kira da ashaji to man yus'idu wa zai tallafa mai ya taimaka masa kamar yana neman agaji ne tunda dai shi an riga an gama da shi waman wane ne zai kawo waman wane ne li'ulahu dangane da ɗaukakarsa gairaka in ba kai ba kai annabi asabbu mai tsananin bege yaltaji zai nemi mafaka babu shi sai kai duk wanda yake da tsananin bege zuwa gare ka to baya neman mafaka ga wata ɗaukaka in ba taka ba sai ce da'uni ku masu sai dawo ɓangaren masu zargi ne ya ce da'uni ku ƙyale ni unadihi in kira manzan Allah iza lokacin da manhaji godabe na zaƙa ya ƙumtata to ku bari in kira shi ya kawo min agaji irin tawassuli irin nasu na na ashariya wanda babu baya da wani asali don kawai ka shiga damuwa ka kira annabi wannan ba daidai ba ne sai ce lijahi habibillahi in sa wato zuwa ga kimar manzon Allah masoyin Allah fil hashiri a ranar tashi alkiyama a ranar tara halittu artaji nake ƙaunar samun cetonsa ina fatan samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daraja da Allah ya bashi yana nufin shafa'an manzon Allah fazanni saboda haka kyakkyawan zatona wa haƙƙillahi na rantse da Allah fihi dangane da manzon Allah kan cewa zai cece ni jamilu to wannan zaton mai kyau ne ni ina kyautata ma kaina zato cewa zan shiga cikin waɗanda manzon Allah zai yi wa shafa'a sai ce nabiyun wani irin annabi ne nukira littazim habahullahu Allah ya bashi kyauta fardan a halin kasancewarsa shi kadai ba wani wanda Allah ya ba irin wannan kyauta in ba shi ba tamayyaza saboda haka sai ya zamo wato ya bambanta da kowa saboda abin da aka bashi ba a bai wani irin sa aga dole ya bambanta sannan ya ce wata jahaza manzon Allah ya shirya lil jannati domin samun aljanna bi zuhudi saboda gudun duniyarsa izzan kuma saboda buwaya ma'ana shi manzon Allah yawa aljanna tanadi ne babban tanadinsa shine gudun duniya eh shine babban tanadinsa in ne kana son ka samu aljanna to ka nisanci duniya don duniya daban aljanna daban eh ita ho duniya kishiya aljanna ce eh to wannan shine don karka ce a kai tara su za ka yi a dole dai in kana son ni'imomin aljanna to ka nisanci na duniya abaibci wannan sai dai abinda a ba yadda ka iya dole sai ka rayu da su bukatocin da labudda minha amma duk abin da ya wuce fauƙal hajat to wannan yana raba ka ne da na aljanna walamma ra'aitul madha lokacin da na ga cewa yabon manzon Allah fihi yabon annabi ta'azzaza ya girmama ya buwaya sai ce lahijtu sai na dinga furtawa bai madahi fihi da yabona ga manzon Allah kuma labud da min jaza ba makawa sai an samu sakamako domin hali jaza'ul ihsani illa al-ihsan kyautatawa ne saboda haka tabbas zan samu sakamako ya ce da khilun ana saboda haka ni wanda za a ceta ne maha da khilu ko kuma wanda zai cece ni din maha ba minhu bai taba samun taɓewa ba shi ne manzon Allah eh da khilun na farko ni wanda za a ceta ne kuma shi wanda zai cece ni shine da khilun na biyu to ma kaba minu ba zaɓa samun rashin dacewa daga wurinsa ba bai taɓa nema wurin Allah Allah ya hana sa ba sallallahu alaihi wasallam ahibbatana ya ku masoyanmu ya ce inni ni imtadahtu muhammada ni fa na yabi manzon Allah bi ba'di da sashin allazi fihi abin da ya tabbata ga annabi min alfadli na falala wannan da da kyauta faƙultu sai ni ce wa ma ƙauli zance na bai zamo ba li'uliya'ihi ko li'uliya'ihi dangane da ambaton halayensa maɗaukaka su da bai zamo a banza ba lada nake samu muhayyaka maganarka ita ce fuska ya khairul bariyati ya kai mafi alkhairin halittu kadiba da ya riga ya bayyana shamsun rana yau hakihi kwaikwayon fuskar annabi yake yi wajen haske ba wai fuskan ke kwaikwayon rana ba a ranar karan kanta to tana kwaikwayon manzon Allah ne wasahabu su kuma almajiranka nujumu su ne taurari kaga su ma dai haske ne saboda haka sahabban manzon Allah taurari ne sai ce fakafaka tafunin hannayenka fi mahalin zamani a lokacin da fari ya zo a zamani ya zo da fari rashin ruwa to gama'imu wayannan tafunan hannaye giragizai ne na ruwa sannan za su kwaranyin ruwa sai a shayar da ƙasa da mutane wa masu na alaika maɗan farar takalman ka guda biyu ko sai ce alkiramu ko masu karamci kara'imu wato masu ba da baiwawaki ne su takalman naka su karan kansu masu girma ne sannan kuma suna ba da kyauta hadda takalmin annabi baiwa suke yi wa kalbuka zuciyarka in na'imu mai bacci ce inda al'arshi wurin al'arshi a'a wa kalbuka zuciyarka sabitun shi za a kaddara eh zuciyarka tabbatatta ce inda al'arshi gun al'arshi ma'ana koyaushe zuciyar manzon Allah tana tare da Allah ba ta taɓa rabuwa da Allah ba wal jismu jikinka na'imu shi kuma shi ke yin bacci shi ke yin bacci shi ne tanamu a inaya wala ya namu kalbi idanuna suke bacci ya ce amma zuciyata ba ta bacci madahtuka na yabe ka sai ce la'an ne bi madahika ka'imu duk da ho ban dace in tsaya ban cancanta in tsaya in yabe ka ba ban ban dace ba ba ni da wannan matsayi amma dai na yabe ka duk da haka sai ce wa manza wane ne bi ihsa'ir ramali ko da zai tsayawa ya ce zai lissafa adadin yashi ya kumu da zai iya tsayawa da wannan to ai halayen annabi kamar yashi ne in ka ce za ka yi bi annabi ai ka bata makanka lokaci ne eh kamar ka ce ni zan tsaya ne duk yashin da garin nan nama a rugungu sai na lissafe shi kwara nawa ne to ɗabi'un annabi sun fi haka yawa fa kaga ba wanda zai iya tsayuwa da haka ko eh wa man aila ahada to shine wa man zabi ihsa'ir ramali ya kumu waye zai iya tsayuwa da lissafi adadin yashi sai ce lakallahu gare ka ne Allah a hadaya ba da kyauta gare ka jibrila mala'ika jibril mu'allima ya zamo malami gare ka allamahu shadidul kuwa to in annabi na da malami kai ka ce baka da malami kaga ka samu matsala eh waye malaminka babu amma kuma da awa kake yi karantarwa kake yi to kaga akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam sai da an ka tanadar masa malami na musamman to wajibi ne a rike malami da ka rabu da malami ka samu matsala sai ce falam tashtaki to wannan ɗaya ce daga cikin lugat na larabawa cewa alfi'ilul mudari'ul mu'tal al-mu'tallul akhiri fi'ili mudari'i wanda yake da illa a ƙarshensa ko da an samu jazimi ya gabace shi to ya jizumuhu zai mai jazama amma bit takadiri wannan wata luga ce ba shafi harfu illa din za a yi ba akwai wannan luga to shi yasa ya ce falam tashtaki ai wannan sai a shiga alfiyar dan malik ko alfarida wanda a kanar littafai bai da wanga karatu eh eh za ka yi cewa lam yarmi bisa ga wannan luga ba ba za ka ce lam yarme ba lam yad'u ba za ka ce lam yad'u ba a bisa lugas hmm jazama hotana nan lakin tuqaddar ba ya kuskura an kai ba ilimin ka ne bai kai ba eh to saboda haka ka tsaya ga guntun ilimin ka to shi yasa malamai ke ba da shawara duk sanda ka ji abu to kar kai gaggawar inkari kai sauri ka ce kai ayi kuskure a eh rayuwa karatun ne naka bai kai ba kila akwai aujihu guda biyar goma kai ɗaya ka sani ko biyu to da an faɗa abin da ba shi ka sani ba sai ka ce ayi kuskure to shi yasa in ka ji abu yana daga cikin ladabi to kar ka yi gaggawan musu wani mai hikima na cewa da yawa ake samun mai aibanta wani ya ce aiwa ne ya yi kuskure alhali ko bai kuskure ba a daga fahimtar sashi shi shi ne ya fahimci kuskuren kuma amma shi ba kuskure ya ba saboda yana da gurguwar fahimta fahimtarsa tana da rashin lafiya yawo to kamin ka yi inkari ka tsaya sai ka yi ihada abin da malamai ke kira ihada wannan babin ya zan duk abin da ke da alaka da shi na ilimi ka san shi cike da waje to sanan ne ya zo da wani abu sai ka ce a wannan babu shi to mu daina gaugawa cewa kaza kuskure ne ko babu kaza hakko yaushe kai ka tuhumi iliminka ce ilimi na bai kai ba wai yana da waya abu ne sahalin mai sauki Eh, sai dai ga ɗan girman kai Ah? Mm. alimai yanzu girman kai gare su shi dai a dai ce eh ya san komai kuma alhali bai sani ba wani na cewa kullin lazi menene yadda il- ilma ko menene arabta shay'an wa gabat an ka ashiya ko yaushe ka ɗauka abin da ka sani to wanda baka sani ba ya fi yawa to kawa kanka adalci a babin sallah da tsalki ka ɗauka abin da ka sani wanda baka sani ba ya fi yawa karka ce "Ah, ni komai na sani to ka samu matsala fa to shi- ita ce wannan lugan mala ya kawo ba kuskure ba baka ce a to malam bai san nahau ba a kai ne baka da nahau ko ba lalurar waka ba ce ko ba ba sai a wake ba eh ko a nasar zaka iya faɗan lam tashtaki ko to ka gani fiddahari a tsawon zamani yauman ko da yini ɗaya ta'alluma ba ta'alla ba don mazdari ne Eh, to mazdarin fi'ilin ta'allama ta'alluman ake cewa Eh, wannan shine ka'ida ma'ana bai taɓa kai kukan raɗaɗi da zafi ba sallallahu alaihi wasallam annabi bai taɓa ce ma wani ina cikin matsala ba A'a, sai dai gaya wa Allah sabarta kayi haƙuri alad duniya akan barin duniya ko faruhta sai ka koma ga Allah musallama kana abin kubutarwa daga duniya duniya ba ta halakar da kai ba sallallahu alaihi wasallam maqamuka matsayinka da daraja fi a'ala maqamin wato yana saman kowane irin matsayi mukallama shine matsayin da aka yi zance da kai wanda Allah ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? khususiya ce ta annabawa da manzanni eh duk da sufaye su ma sun- wasu sun ce suna magana da Allah akwai masu fira da Allah to wannan kenan sai ce dalilun wannan abin da Allah ya baka hujja ce bi anna sha'ana minka azimu cewa matsayinka babba ne yana da girma sosai don ba wanda za a wa haka sai babban mutum ko a taita ka zo wa ahalu shirki ma'abuta shirka kafirai ya atul muharrama suna aikata abin da Allah ya haramta to ga wata loga kuma madadin ya atuna sai aka shafe nonon kuma babu wani jazimi to shi ma ya halatta a shafe nunin raf'i ba tare da kuma wani jazim ko nasibi ba ita ma wannan wata luga ce al- a- a a- a larabci malaman nahawu na am- duk in an je dai alfiyatul eh, al- eh, al-khulasa alfiyatu bin malik za a yi ta bayani kan irin wayannan abubuwa yau amma waɗanga littattafai ba za ka samu wannan karatu ba ba za ka samu ba don ka zo ka ce to ina ganin nan an yi kuskure bari in- bari in kaddara ta a ko kuma a lalurar waka ta sa- ba wata lalura lugaci hmm? ya zahabu na sai ka ce ya zahabu kuma larabcin ya yi Eh, amma jahili wanda bai san abin ba shi zai ce ka yi kuskure ya ce "Eh, an yi kuskure kai a iya abin da ka sani tsaya ga tsaya ga iliminka eh? tsaya ga iliminka yaro haki wa hablul huda ya giya shirya min bainihim tsakaninsu kada ta sarrama ta yayyanke ba su yi riko da ita ba ma'ana shi yasa sun kai ta aika ta haram su aikata shirka su aikata zidace zidace da shan giya da sauransu saboda ba su yi riko da wannan ya giya ba su ahalu shirki shawa wasu daga ciki faruhta sai ka koma ga Allah walam tastasminil mutawarri'a ba tare da kana kallon mai kumburi a matsayin mai ƙiba ba Mm. wannan salo zace- salon zance ne na larabawa eh kana iya cewa ah, astasminu zawaramin Mm. ma'abuci kumburi ne mai kallon mai kiba to kumburi kiba ce ƙaba mutum ya ƙabe sai a ce yana da kiba eh to laraba na kawo wannan sai su ce kai yastasminu zawaramin shine lokacin da ya kalli mutum da abin da bai siffanta da shi ba eh shi yana kallo ne matsayin malami allama eh alfahama addaraka ashe kasurgumin jahili ne kawai dai wani abu na birge shi kila yana da babban riga ko yana da rawani ko yana da sifa dai alhamdulillah ta malamai to sai ɗauke shi malami to sai a ce istasmana zawaramin Mm, zawaramin Mhm. to wannan shi ne to kaga sai ya zauna da shi sai ya gano a ka shi bai san komai ba gashi na mai fatawa bai bani amsa ba na zo mai da littafi kaza bai iya koya min ba ba na samun haka nan Hmm? don duk yadda ka ga mutum ya yi da'awar abu in dai bai da shi to ana jarraba shi za a gano shi shi ne can wani mai hikima yake cewa wa man tahalla bi ghairi ma huwa fihi kazzabathu shawahidul limtihani duk wanda ya yi ado yayi ado da rigar da ba tasa ba to da an zo jarrabawa za a yi mai tsirara asiri dai zai todu ko ba haka ba Eh, sai dai in ba a taba shi ba amma ana mai jarrabawa to za a gano jahili ne ko ba haka ba ne yawwa ka zo da results ko shahada ko certificate eh, ya kare nce ko ya kare jami'a ka rasa ce to zauna za a tambaye ka abin da shahadar nan ta kunsa ka ba mu amsa to kaga in tashi ta ana gane da ya fara rubutu ana gane in kuma ba tashi ta ba ko sataye ya ci don ana ganiya eh amma in dai bil haƙƙi tashi ce tsakani ne da Allah tun sadda ya shiga karatun nan bai taɓa sata amsa ba bai taɓa gisho ba eh ko a samin bai taɓa ba su an ka rubuta mai don shi ma don sata ce eh yake nan komi nashi yake yi kuma baya duba wani abu abin da Allah ya sanar da shi shi yake sani to in an zo jaraba za a gano cewa yayi wannan nashi ne to amma in kuɗi yake bayarwa ana mai assignment ana mai test jaraba ma sai ya abin nan to kaga an samu matsala yasa da ya zo an ka bashi aiki sai kaga ana ta samun matsaloli sai ce munaja kana wanda aka gana da shi bi batsanil arshi karkashin al'arshi kumta ka tsayu mukarrama kana abin karramawa abin girmamawa ko sai ce yunadika ko ya ce yunadika yana kiranka waye man wannan da minhu daga gare shi shine Allah addunuwa kusanci zuwa gare shi ta rumu ai dama shi kake nema ala sai Allah ya kira shi sallallahu alaihi wasallam Mm, to sai a tsaya nan wani sati sai mu tashi shafi na 81 insha Allahu ta'ala sai mu shiga harkar sallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته